الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wato shiryar da mai neman fa'ida cikin sanin hukunce-hukunce na tajwidi a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama bayani cikin ahkamun nuni sakinati wa talwin mun ce nuni sakina da talwini suna da kai kusan halaye guda takwas ko eh takwas a raba biyu yanan sai mu ɗauki biyu da biyu ko yawwa sai ya ba da hudu kenan yana da kai halaye guda hudu waɗanne ne da waɗanne ne imam shugaba ɗaya biyu uku masha Allah to wa zai iya mana tarifin al-ikhfa'u al-ikhfa'u lughatan wasdilahan na'am ina akramaka Allah wa gashi na sha tsakiya sahibul qamis al-ahmar na akramaka Allah al'ikhfawu za mana bayanin shi na'am eh na'am to ina gani rikici suke da sanyi na'am Amin Ahmad. ما هو الإخفاء نعم نعم مم. مم. مم. نعم Na'am. Akar makallau, a yi mana bayanin ita gani. Na'am. Na'am. Na'am. A wani galabi kenan. A idagami, idagami. Na'am. Na'am. مم.
إدخال الحرف الساكن في حرف متحرك بحيث يسيران الحرف والحرف شديد
ما شاء الله بارك الله فيكم عن kokari Malam Usman, me izhari? Mm. Na'am. Mm. Na'am. Eh? Mm. No. Ana musu. Ai ya kalau. Ai mana bayanin izahari.
Izahari shi ne bayyana ba. Zai yi duk wani hudu. Yayi ko ko izahari wani bayan.
Na'am. Amma silahan.
Ko silahan.
Eh.
وهو إخراج كل حرف من مخرجه بغير ما شاء الله. gata mana huruful iqlab guda nawa ne eh a ɗaya ne to wane ne ba'un barakallahu fiku to yana ga yau za mu tashi da kan fasali na gaba ko قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في أحكام الميم الساكنة فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى wanda zai yi mana bayani game da abin da ya shafi hukunce-hukunce na mi'ar wanda take ɗaurarriya ko munjaye wanda yake ɗaurarri. Munjaye wanda yake ɗaurarri ko mi'ar ɗaurarriya to suna da kai hukunce-hukunce. As-su'al tambaya almimu sakinatu kam halatan laha mi'ar wanda take ɗaurarriya halaye guda nawa take da kwai halaye guda nawa take da kwai aljawab amsa laha thalathu halatin wato almimu sakina tana da kwai halaye guda uku kacal wato cikin ahwal na annunu sakina wa tanwin wato ta ɗauki guda uku ta bar musu guda ɗaya kenan idghamun wato ta ɗauki idghami akwai idghami wa ikhfa'un akwai ikhfa'i wa izharun sannan kuma akwai izhari waɗannan sune salatu halat nata nan cikin almimu sakina babu iqlabi ni musakina ahwal nata guda uku ne idan ka ɗauko waɗancan ahwal na annunu sakina wa talwin guda hudu kawai ɗaya za ka cire za ka ba ta idghami izhari ikhfa'i wala iqlaba fiha to zai maka bayani akan abin da ya shafi bangaren idghami inda ake yin idghami da inda ake yin ikhfa'i da kuma inda ake yin izhari kaga a cikin almimu annunu sakina wa tanwin izhari da idghami harufa guda ɗaya ne suke ɗauke da shi ko adadinsu guda ɗaya ne kowane harafi shida shida yake ɗauke da shi ikhfa'i ya kere su ga baki ɗansu ya linka su gida biyu ikhfa'i shi kaɗai wajen harafi sha biyar yake ɗauke da shi to amma za mu ga anan yadda abin da ya kasance fatudghamu fi mithliha bi ghunnatin kamilatin idza wujida ba'daha mimun fatudghamu bi ghunnatin kamilatin wato ana haɗewa almimu sakina da gunna wanda take cikakkiya fi misliha a cikin mi'ar wanda take kwatankacinta a cikin munjaye irin ta kenan ga almimu sakina ga kuma munjaye ya zo a gabanta to yanzu a wannan lokacin wannan mi'ar wanda take ɗaurarriya haɗiye ta za ka yi da gunna wanda take cikakkiya cikin wannan munjaye na gaba zai kawo mana misali idza wujida ba'da hamimun idan aka samu munjaye bayan wannan almimu sakina din wa yusamma idghama mutamathilaini wato irin wannan idghami din idan ka ganshi a cikin alqur'ani ana ce mai idghama mutamathilaini saghir idgham na mutamathilain waɗanda suke tamkatattu guda biyu iri ɗaya guda biyu amma idghami ne sagir wato idgham mutamathilai ne sagir ba kabir bane mun gane kyau sagir ne saboda kabir shine irin su ma salakakum fi safar mun gane da kyau saboda ba wanda yake al idghamul kabir sai susi mun gane shine yake yake yin idgham kabir ya zama to dukkanin sarufan guda biyu daurarru ne masu wasali ne kaga kabulasar kabulasar na biyu suka dugo to sai ya haɗe ɗaya cikin ɗaya na farko ɗin Allah ji kansa kawai sai a ɗora shi cikin na biyu masalakun fi saƙar ƙwalu lam na kuminal musallin ولم نكن نطعم المسكين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم wannan duka ana ce mai al'idagramul kabir wanda su su ne kawai yake yin shi gaji yana yana haɗewa ɗin nan ko haɗewar da baka saba jin ta ba to ka ce su su ne wannan wa duna ka al'idagramul kabir wa qudubuhu abu amadin al-basari fi tahallala kamar yadda al-imamu shatibi ya faɗa wato su su yana da idgamul kabir da yawa a cikin alqur'ani in ka kana kana zaka yi ta mamaki zaka yi ta mamaki tsallakewa da zaka yi ta gani
Ali Ibrahim wannan ira Ali Ibrahim na na alƙanta shi ne yana yawan wannan kira ko da yaushe ta yi da masu abin ne kwarai da wannan yake Ƙwarai.
da fanyin karatu karatu ne kwarai أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النير ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وانا الادغام الكبير ko to kaga sauran dukkanin su wannan ba'un ba'un din nan duka bayyana su zasu wala azaba bil maghfira da yarin da wannan kira ina ne yuma masha Allah masha Allah masha Allah Allah ya kara albarka yawwa mun gane ku misaluhu misalinsa ga shi ne ce lahun matsalan ina za mu samu lahun matsalan Masha Allah cikin surat yasin واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم لهم مثلا أصحاب لهم مثلا لهم مثلا بذاك تقول لهم مثلا با كان تقول لهم مثلا ذاك كاي ولين لهم مثلا كما وكي إخفائي لهم مثلا ذاك باك أجي فلا با واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون نعم ولكم ما في الأرض إن هذا مسمى لكم ما في الأرض م? لكم ما في الأرض أول نعم هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم ما في الأرض لكم ما في الأرض sai kuma lakum ma kasabtum ita na za mu sami ta qur'ani laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أه؟ تلك أمة قد خلت يوا بارك الله فيكم لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون wa takhfa inda alba'i bi gunnatin wato izhari har wato idghami harafi ɗaya gare shi shine inda ya zama to irinta ta zo da irinta shikenan wa takhfa sai kuma wannan almimu sakina tana buya ana yi mata ikhfa'i inda alba'i inda ya zamanto bayan an zo da almimu sakina ba'un ce ta biyo bayanta ana yi mata tana buya bi hunnatin da hunna wato ana boye ta da hunna kenan wa yusamma ikhfa'an shafawiyyan wato wannan ikhfa'i ana ce da shi ikhfa'i shafawi ikhfa'i shafawi ake ce mai kenan wancan ikhfa'i din ana ce mai ikhfa'i haqiqi aka tambaya ma huwa al-ikhfa'u al-haqiqi yake ce shine na annunu sakina al-ikhfa'u shafawi ikhfa'i na labban baki daga labban baki ne zaka gano cewa wannan ikhfa'i ne akai an gane da kyau shine na almimu sakina kina lati ba'daha ba'un wanda ba ta biyo bayan wannan almimu sakina din misaluhu ترميهم بحجارة أنا ذا بسام ترميهم بحجارة إيه صلاة تيني فيل يا وقري كاي كاجي مي دادن هوا كو ko ka ce mai daɗin hawa ita suratul fili tunda daga ita aka horo shi yasa kowa ya kamo da fil fil amma to an ce lahum matsala sai masu zaidu eh sai su malam zaidu
ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل من قال هذا جواب a karanta mu barakallahu fiku barakallahu fiku sai wa hum bil akhirati ana za mu samu wa hum bil akhirati aina a ba ba haka ba haka bane bakara ka can ka bincika har alkabarka yawwa to kaji eh mana kumsa gidan takwas ko cikin suratul naml wa hum bil akhirati humul akhsarun wa innaka latulqal qur'an ko أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون وهم بالآخرة هم الأخسرون نعم سيكون مي إيه يعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط المسلمين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء أي كلام باب باب شاتل من مساكن هم من من من بعد من بعد من بعد zaka zaka dan bude bakin kaka shi kuma ba zaka bude bakin kaka ba yawmahum yawmahum barizun min ba'di an nazaru gani eh yawwa ikhfa'u shafawi shi ana kusan riya ba wa hun hun hun bi hun bi hun bi na'am masha Allah wala ismail Allah kare albarka wa tadhharu inda baqil huruf to yanzu kuma ka cire guda biyu harufa guda biyu cikin harufa 29 wa tadhharu to almimu sakina tana bayyana a ji ɗaurinta ya fita da kyau inda baƙil hurufi a wajen sauran haruffa na hija'iyya guda 27 da suka yi saura lakinnaha inda alwawi wal fa'i ashaddu izharan ashe shi izhari wajen annunu sakina da ya daya kafa ya dauki shidda ya hakura takan ce ai akwai inda zai bada kashi shi ma sai da yazo almimu sakina ya ce duriyar su za a ji ko ikhfa'i din baya sha je shi ikhfa'i in aka hada shi da annunu sakina da da shi almimu sakina din duka guda 16 ne gare shi to shi kuma in aka haɗa izahari na almimu sakina da izahari na annunu sakina wajen zai tashi da wajen talatin da wani abu sai ce wane shi ce ayi ta yaro kyau take ba ta garku kaji izahari ta inda ya fito musu kuma eh mun gane lakinnaha inda alwawi wal fa'i sai dai cewa wannan mimun din lokacin da ya zamanto fa'un ta biyo bayanta ko wawun ya biyo bayanta ashaddu izharan tafi tsananin bayyana ta fito a fili karara wa yusamma izharan shafawiyan wato ana fadar wannan izhari ana ambatan shi da izhari wanda yake shafawi al izharu shafawi izhari na labban baki kenan mun gane misaluhu wa hum fiha ina za mu samu wa hum fiha eh abanda sabuwar hadda eh a ta samu mona wani guri ba wanda na guri bakara duka gabaci ɗaya bari ma mu ce izubin farko banda shi wanda izubin farko eh to shi kenan
wa utu bihi mutashabiha ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها ولهم فيها أزواج وهم فيها خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون نعم سيكما عليهم ولا الضالين أنا ذا مساميت هنا إيه إيه عشان فاتحة وتي فاتحة دقة تجدوا eh to masha Allah ghayril maghdubi alaihim waladdallin alaihim waladdallin
to sai mu doki bari mu doki harufa guda uku su ma mu ga misalan sai mu ci gaba da karatu da wane da wane za mu ɗauka mu ɗauki ya'un ya'un ɗaya eh wahum ya hamilu na naka yayi wahum ma ya sha wani bane lahum ma ya sha wani to ina ya'un ana
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم لا دم دوكي كابو لاسر نعم م? نعم نعم تو ba kashi ba a karo to karo shi na mm mm na masha Allah
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ليحملوا أوزارهم كاملة أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم
نعم سيكون ميمية كما تملك ودوك دالون تو
إيه
masha Allah
lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin hum darajatun inda Allah
na'am to sai mu je na gaba ba فصل في أحكام الميم والنون المشددتين فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله تعالى wanda zai yi mana bayani game da hukunce-hukunce na almim da annun waɗanda suke da kwai ƙarfi wanda suke da kwai shadda. Aswal tambaya na hukumul mim wa nun al-mushaddada ta yi menene hukuncin mijaye ko mi'ara da nu'ara ko guda waɗanda suke da kwai shadda masu shadda aljawab amsa hukumuhuma izharu gunnatin mimi wa nuni hala tashdidihima hukuncin su shine zaka bayyana gunna ta minjaye ko gunna ta mi'ara ko ta gunna ta nu'ara ko ta gunna ta guda a lokacin da suke da kwai ƙarfi a lokacin da suke da ƙarfi to za ka bayyana gunnarsu da kyau sai ka ce musu ana ce musu harfu gunna mushaddad ko harfu a ganna ko harfu gunnatin ko harfu a ganna gane da kyau kowanne ana faɗa mai aka ce kan harfu gunnatin sai ka ce harfani almimu والنون المشددة تالي نحو من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس kaga nunin muna da guda biyu ana aljanna ya ce min aljannati ne ana min aljannati wan nasu haka ya ana amma dai na ga min aljannati ne ko eh yawwa min aljinnati wan nas ba min aljannati wan nas ba sai kuma misali inna ladaina aga inna wannan nu'ara ce nan kuma nun guda ce ko wa nahawu thumma wa lamma to ina za mu samu thumma a qur'ani ko babu ma ne thumma a qur'ani thumma kalla saboda ta'ala mun da thumma nazar biyu eh summa ba sautar uku da Allah ya gurbi wannan wannan sai kai kadai karaka karaka karaka cinye dadin yawa da
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم توليتم من بعد ذلك ثم أنتم هؤلاء تقتلون
سيكم ولما كم تو ولما أنا ذا مسام ولما فريو to ya ne ƙarshen mana zai da can
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل
ولما جاءهم نعم sai walamma ja isa bilbainati falamma ja'atuhum rusulun bilbainati wacce take farihu bima inda min ilmi wa haqa bihim ma kanu bi yasazun ba wala ma bace shi yasa na'am fal ghunnatu lazimatu lahumma wato gunna dole ce mai lazimtar waɗannan harufan guda biyu ce da annun da almim almushaddada ta ne dukkanin su lokacin da zaka faɗe su ya ka tabbatar da gunna na'am ina ga zamu kwana anan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk